بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديتا تبتا الله ملكوكين سركي mai kowa mai komi da ya ba mu dama halarta a wannan masallaci na jami'u quba a wannan yammaci na alhamis tara ga wannan wata na rajab hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1443 a yau majalisi ne na kitabut tauhid a inda za mu tashi daidai fada malan Allah ji kanshi da rahama ya gafarce sa babu qaulillahi ta'ala قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير باب ديكي مغنى game da faɗa Allah maɗaukakin sarki a yi shirku na ma la ya huluku shai'an wahum yi hulaku shin yanzu za su yi shirka da Allah su haɗa shi da wani abu kuma bayan shi irin abin da ma la ya huluku shai'an wanda bai halicci komi ba wahum yi hulaku bal masu ɗin halittarsu a kai kenan nan istifham ne al-istifhamul inkari ne gane ko ana musu musu ne da inkari yanzu za ku haɗa Allah da wani abun bauta kuma bayan Allah wanda bai halicci komai ba wa hum yukhlaqun kuma su din ma halittar su akai ai kaga wanda bai yi halitta ba bai cancanci bauta ba wanda kuma halittarsa aka yi kaga har yau mabukaci ne zuwa ga wanda ya halicce sa to yaya kuma za a bauta masa ko a kishiyantar da shi da Allah madaukakin sarki wala yastati'una lahum nasran kuma ba za su iya ba su tallafi da agaji ba su masu bautansu wala anfusahum yansurun kai kansu ma ba za su iya taimaka ma ababen da ake bota kuma bayan Allah gumaka da musharkai suka rika abin bota kuma bayan Allah ba sa iya taimakon masu botansu ba za su iya ba su kariya ba yayin da aka kawo su farmaki ko yaki haka gumakan karan kansu ba za su iya taimakon kansu kawo ku wanda ba zai taimaki kansa ba ya ba kansa kariya min babu aula ya kasance ba zai ba waninsa kariya to don mi ko za a bauta musu don mi za a kishiyantar da su da Allah maɗaukakin sarki wa ƙauluhu da faɗa Allah maɗaukakin sarki wallazina tad'una min dunillah wallazina tad'una min dunillah waɗannan da kuke kira kuna bautar su kuma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir ba sa mallaka daidai da al-qitmir ba sa mallaka daidai da alƙatmir wanda abinda ake nihi da alƙatmir wannan fatar da take zagaye da kashin da biyu ba sa mallaka shi mallaka ta istiklaliya ba sa mallaka shi wanda kwaga bai iya mallaka daidai da alƙatmir bai cancanci ba abota mashi kuma bayan Allah bai cancanci ba a kire shi kuma bayan Allah katmir yanan nan fatar da take zagaye da kashin da biyu ita ce al-katmir Allah ce waɗannan da ake bauta da ake kiransu kuma bayan Allah ba sa mallakar daidai da al-katmir kaga ku wanda bai mallakar katmir ya za a yi biya maka bukatar ka da tafi karfin katmir ya za a yi baka ɗa ya za a yi baka arziki ya za a yi baka lafiya ya za a yi gamsar da kai biya maka wata bukatar ka in baya mallakar katmir in tad'uhum idan kuka kira su la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran da kuke musu walau sami'u bar ma kai a ce su jima mastajabu lakum ba za su iya karɓa muku bukatun ku ba ويوم القيامة يكفرون بشرككم كما رتاش عن القيامة زاس كافر تشيم شركا نندكوكي يدسو ولا ينبئك مثل خبير باون وندزي باك لاباري kwatan kwacin wanda ya fi kowa ƙurewa wurin sanin labari shine Allah madaukakin sarki idan kuka nura da wannan ayoyin guda biyu dalilai ne na farko na hankali gane ko dalilai ne na hankali da suke nuna cancantar Allah kaɗai da bauta dalilai ne na ka sa izina ka nura ka auna da hankalinka cewa lalle Allah ba shi da abokin tarayya ina fata mun gane da za ka yi amfani da hankalin da Allah ya baka lafiyayyen hankali a nan ma za ka iya gane cewa Allah shi kaɗai ya cancanci bauta baya da abokin tarayya a cikin ayyukansa baya da abokin tarayya a cikin sufofinsa baya da abokin tarayya a cikin bauta shi kaɗai ne abin bauta subhanahu wa ta'ala kaga da farko sai Allah ya ce yanzu za ku dinga haɗa Allah da wani za ku dinga shirka da Allah da wanda ba su halicci komi ba kaga shi wanda bai halatta ba hankalce wanda bai yi halitta ba bai yi komai ba ba su halicci komai ba saboda shai'an na kira ne komai na shiga ba abin da suka halitta za ku dinga kishantar da su da Allah balma su halitta su ake mabukata ne wurin Allah ta yaya za su zamanto kishiyoyin Allah a hankalinka wanda su karan kansu gumakan da kuke bauta ma da wanda kuka rike su alloli kuma bayan Allah ba za su iya kawo muku dauki da tallafi ba yanda aka kawo muku farmaki ko yake kai ba su iya agaza ma kawunan su ba to dan me za ku bauta musu in akwai hankali dan me za ku kishiyantar da su da Allah in akwai nura da hankali aya ta bi tana nuna wanda bai mallaka daidai da alkatmir to ta za ku rikashi wani abin kira ko abin bauta abin bautarka ya kasa mallaka katmir ta zai biya ma bukata Allah nuna cewa da za ku kira su don biyan bukatunku ba za su ji kiran da kuke musu sam shi yasa annabi ibrahim ya aibanta abinda babansa yake yi na bautar gumaka yanzu za ka dinga bauta ma ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya mahaifina saboda me zaka bauta ma abinda baya ji baya gani ba zai iya wadatar da komai ba shi yasa Allah ce da za ku kira su ba sa jin kira ba su san kuna yi ba kai kaddare ma suna ji Allah ce ba su iya karba muku ba su iya biya muku bukata ku da ku sun ji ku ba su iya biya muku bukata sannan Allah ya ce rattashi alkiyama za su kafirce mashirkar da kuka yi da su bimana kenan kaga kiran wani Allah kiran wanda baya jin ka baya ganin ka da neman bukata a wurin shi menene shirka inda Allah ya ce yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum za su kafirce mu shirkar da kuka yi da su hada su da kuka yi da Allah mulkin sarki وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء hadisi ya tabbata a cikin as-sahih malam galibi idan yace as-sahih yana nihin hadisi ingantacce sabanin mustalah da aka saba sani na zamani yanzu da an ce as-sahih ana nihin sahih al-bukhari sai dai hadisin ingantacce ne imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaqan ina fatan mun gane ingantacce ne hadisi ya zo a cikin hadisi ya zo sahihi ingantacce hadisin Anas Allah ya rada shi qala Anas yace شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أما من زعل الله صلى الله عليه وسلم روني راني يكن أحد نغانيكو kenan an shi mishi ciwo ga kai ko ga fuska shine shujja ciwon da ke taba iyakar kai da fuska an fasa masa kai an masa rauni a kai a ranar uhud wa kusirat raba'iyyatuhu kuma an kare masa raba'iyya nasa raba'iyya shine ɗayan haƙorin nan guda hudu da suke biyan waɗannan na gaba wa'anga na gaba biyu sama biyu kasa suna yake ce ma'athanaya wa'anga masu biya su suna yake ce ma'arraba'iyya an fashe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ranar Uhud sannan kuma an kare masa ɗayan haƙoransa da ake ce mishi arraba'iyya فقال سي النبي كيف يفلح قوم شجوا نبيه تيايا متاني زاس ربوت سسيرة سسامة أبن نفي دقوري إذا يكسن شيسين جيما النبي سجيم يا زائس ربوت يا زائس سسيرة يا زائس سسامة أبن أنفاني يا زائس سسامة قورنسو إذا يكسن شيسين جيما النبي سجيم تهني فسا مسكين فنزلت سي ونن آية تسبكو ليس لك من الأمر شيء كي النبي باب كومي نلمري أهنك باب كومي نلمري أهنك wannan maganar da annabi ya yi a sanadiyyarta wannan ayat ta sauko yana annabi yana ganin cewa ba za su rabauta ba ba za su tsira ba matukar sun yi wannan aika-aikan da annabinsu Allah ya ce mishi laisa laka min al'amri shay'un ba ka da komai game da lamarin halittu lamarin halittu gaba ɗaya na hannun Allah shi ke sarrafawa shi ke abin da ya ga dama shi ke sarrafa su yadda yake so annabi kai wannan ba lamarin ka bane ina fata mun gaya وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هرو يا تبت فيه أتشكم بخاري قوكو فيه يا تبت أتشكم حديثي إن قنتجي عن ابن عمر دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا يردرسوا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول lalle ya ji ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyallan gidansa ya kulu yana cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhira min al-fajr yayin da annabi ya dago kansa daga ruku'i a cikin raka'a ta ƙarshe min al-fajr daga sallar asuba Allahumma al'an fulanan wa fulanan بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينا فدا idan ya dago kansa daga ruku'i a cikin raka'a ƙarshe a sallar asuba annabi na cewa ya Allah kala'anciwa ne ya Allah kala'anciwa ne ba'da ma yaqulu bayan annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd idan annabi ya faɗi haka sai yi wannan addu'o'i ina fatan mun gani فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء سي الله يسبكد ونن آية ميشيوا كي النبي با كمن لك ون الأمر كو بدا كمن الأمر بايونا ina fata mun gani kaga wannan a wannan hadisan guda biyu hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafarai sun shi masa ciwo ranar da aka yakin Uhud wanda yakin Uhud ya faru ne shekara uku bayan hijira a wannan yakin an ci galaba akan musulmi ko kuma musulmi sun yi fashali aka rinjaye su aka karkashe da dama daga cikinsu har aka jima annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo ta hanyar fasa masa kai da kare masa hakuri menene sababi saba ma annabi da suka yi annabi ya ce ku ku tsaya kan dutse ku jira duk yadda ta kasance kar ku sabku kar ku sabku kar ku bar wannan wurin an fara yaƙi kenan karan farko nasara akan musulmi ana karkashe kafirai ana ba su wuta ana raunanar da su ana karkashe su har ya kai sun ba da baya suna gudu suna zub da abubuwansu duka makamansu da abin da ya kama da haka na ganimomi wa'ancan ƙwararru wanda suka fiye kowa iya harbi wanda annabi ce su dakata kan dutse kar su sauka sai suka saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sabko ganin cewa kafirai sun bada baya suka sabko wasu gungu na kafirai a wancan lokacin daga cikin su akwai Khalid ibn al-Walid sai suka musu zobanya suka kewayo suka zagayo su suka dinga kashe su daga bayansu wa'ancan da suka guna na kafarai su mahi suka wayo a kansu kayan ashima ya zamanto fashali ya faru a cikin taron musulmi sanadiyan mi saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabban annabi sun saba mu umarnin annabi daya a ranar Uhud kuma hakan ya zamanto sababin kariyar su mu a yau ya zami mu ci nasara akan makiyan mu da abokan adawa sabo nawa ne muke hmm? yana da yawan gaske yana da yawan gaske sabo dai suka yi annabi ya ce karku sabko suka sabko Allah ya bayyana a cikin suratu ali imran sababin hazimar su Allah ya ce wannan saban da aka kaga yau al'umma annabi da wanda ya hange su ya dibe su ya dibe yanayin su da rayuwarsu zai mamaki ya za a sace nasara akan abokanan adawansu da makiyansu sai dai wani rahama da falala ta Allah madaukakin sarki idan su akan bayin shi to a dalilin sun annabi haka sai annabi ke cewa ta yaya mutanen da suka ma annabin saka za su rabauta bi ma'ana ba za su rabauta ba faɗar da annabi ya yi haka sai Allah ce mishi laisa laka min al'amri shai al'amarin bayuna ba ka da komai game da shi Allah shi kaɗai ke sarrafa al'amarin bayan shi haka na biyun nan annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance a sallar asuba a raka'a ta biyu idan ya taso daga ruku'i ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sai kunuti ya ce Allah ka tsine mawani Allah ka tsine mawani yana mai ambata sunayensu shi ma nan take Allah ya sabkar da wannan aya laysa laka min al-amri shay al'amarin bayu ko al'amarin halittu ba hannunka yake ba Allah shi ke sarrafa abin da ya ga dama shi ke yadda ya so da bayan shi kaga tsine musu da annabi yake Allah ka tsine mawani Allah ka tsine mawani kamar annabi na roƙo Allah ne cewa Allah ka nisantar da su daga barin rahamak idan ko Allah ya karɓi addu'a shi ya tsine musu ina ne makomarsu wuta daga ƙarshe waɗannan mutanen da annabi ke la'anta suka dawo suka musulunta suka kasance cikin sahabban shi suka zo suka yi aiki na ban mamaki wurin ɗaukaka musulunci da musulmi ina fatan mun gani a ga wannan hadisin za mu fahimci wani abu da wani ke tambaya ta me yasa inda na ce sami Allahu liman hamida nake cewa kuma rabbana wa lakal hamdu a bayyane a ga wannan sahabin ya ce na ji annabi yana cewa a cikin raka'a ta biyu bayan ya taso daga ruku'i a raka'a ƙarshe ta sallar asuba idan ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wani ya sami matsayin dalilin da ke nuna cewa liman ma zai iya cewa rabbana walakal hamd tunda sahabin ya ce naji annabi na cewa sami allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd wa fi riwaya a cikin wata riwaya yad'u ala safwan ibn umayya wa suhayl ibn amr wa harith ibn hisham فنزلت ليس لك من الأمر شيء wata riwaya annabi ya kasance yana yin mummunan addu'a ne akan safwan dan umayya safwan ibn umayya da suhayl ibn amr da harith ibn hisham wannan mutanen guda uku sun annabi ne ke ke ambata sunayen su yana la'anta su sai Allah ya sabkar da wannan aya laysa laka min al-amri shay wa fihi har ya zo a cikin hadisi ingantacce an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abi huraira Allah ya yarda da shi yace qama rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratak alaqrabin فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا حديث أبو هريرة الله يرد شيئا zala salasalama ya yi tsaye yayin da aka sabkar mai da wannan aya ita ce wa an zira ashirata kal'akarbi ka gargaɗi danginka da ‘yan uwanka mafi kusanci dangi da ‘yan uwa mafi kusanci malamai suka ce su ne suka kama ta daga kaka na ɗaya har zuwa na hudu kuma makusanci wanda ya fi kusanci sannan mai bi mishi an gane ku ‘ya'yan da ka haifa mahaifanka yanninka da ƙanninka ‘yan uwan ubanka yannin shi ko ƙannin shi zuwa sama ina fata mun gani Allah maɗaukakin sarki ce mu annabi ka gargaɗi danginka da ‘yan uwanka al'aƙarami mafi kusanci da kai ta fuskar jini faƙala annabi salasalam nan take sai tashi faƙala ya ce ya ma'ashara ƙuraish ya ku taron ƙuraisha ya kire su ya ɗaga sautin shi imana suka taru wurin shi au kalimatan nahwaha sai ya ce ko kuma wata kalma mai kama da wannan ko annabi ya ce ya ma'ashara ƙuraish ko wata kalmar da ta dace da irin wannan kalma wannan duka taka tsantsan ne irin na masu rawaito magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya zamanto sun dangana masa irin lafazin da bai faɗa ya ce ya ce ya ma'ashara quraish ko ta kalma da tai kama da wannan ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah shay'a ku tsamar da kawunan ku ceci kawunan ya za su ceci kawunan su su bauta ma Allah su kadaita Allah su dage su yi bauta hakan zai sa su tsamar da kansu daga azaba Allah annabi kira dangin shi yace ku tsamar da kanku la ughni ankum min Allah shay'a ba zan iya wadatar da ku komai ba daga Allah madaukakin sarki saboda shay'an nakira ne an gane ko komai ban iya wadatar da ku komai a gaban Allah ba zan iya muku komai ba annabi ce ya abbas ibn abdul muttalib ya kai abbas dan abdul muttalib dan uwan annabi ne amminsa ya ce la'uguni an kamin Allah shai'a ba zan iya wadatar da kai daga wurin Allah da komai ba yanan kai ma samar da kanka ta hanyar bauta ma Allah da yin imani da shi annabi ce ya safiyyatu ammata rasulillah ya ke safiya amma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la uguni anki min Allah shay'a ba zan iya wadatar da ki da komai ba a wurin Allah madaukakin sarki annabi ce ya fatimatu binta muhammadin ya ki fatima yar annabi muhammad salini min mali ma shi'tu roƙanni daga dukiyata da na mallaka abinda kika ga dama mana dukiya ce ta wace mallaki na ne ina iya tasarrufi cikinta roƙanni abin da kike so zan baki shine ma'anin magana sai ce amma la ughni anki min Allah shay'a amma wurin Allah kan ba zan iya wadatar da ke da komai kenan tsamar da kanki imaninki da bautanki da kadaita Allahnki shi zai sa ki kubuta gobe kiyama dangin shi duka ya tara na jini da suka fi kusanci da shi ya kwatanta musu cewa imaninsu da Allah kaɗaita Allahnsu nisanta shirka da Allah shi kaɗai zai kubutar da su gobe kiyama bi ma'ana kusancinsu da shi ba zai amfani su matukar ba su bauta ma Allah ina fata mun gani kusancinsu da annabi ta fuskar jini ba zai amfani su da komai ba matukar ba su ɗayanta Allah da bauta ba wannan shine abin nufi a cikin wannan hadisi ka ku shakka babu wannan hadisin akwai durus masu yawa a ciki na farko ku sani cewa ba abin da zai amfani bawa gobe kiyama sai bautar shi da kaɗai ta Allah dai shi kaɗai zai amfani da za ka bujire ka kafarce ma Allah ba wanda ya sai tsamar da kai game da azaba Allah gobe kiyama babu ya daga ya gabata cewa ceton mai ceto ba zai riski kafirin da ya kafirce ma Allah ba ko wanda ya shirka da Allah ya mutu yana shirka irin a tsamar da shi daga wutar kacokal a sashi an da babu zai dawwama cikinta har abadan abada ba abin da zai taimaka masa sai ne aikinsa imaninsa da Allah tauhidinsa kaɗai ta Allah bautar da yamma Allah tawhidin sa kare zai tsamar da shi amma kusancinka da wani ba zai amfani ka idan ya kasance kusancin mutum da annabi bai amfane sa ba to wani kusanci ne zai amfani mutum ba kaya akwai wani mafi ɗaukaka kusanci a ce kai makusanci annabi ne akwai babu to yaushe kusancinka da wani zai tsamar da kai in har kusancin wani bai tsamar da shi daga kusancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shi ke nuna mana irin yadda yau ake yaudarar wasu da dama daga cikin masu raunin hankali da raunin musulunci cewa sa makalkale wasu waliyai masu karamar da za su samar da su gobe kaya da wannan ƙarya ce ƙarya ce da yadda ka so wani waliyi ka girmama shi ka makalkale masa hakan ba zai amfane ka ba matuƙar baka bauta ma Allah kasancewa ka kai sharifi ne kamar da su waliyan suke da'awa mu sharfai ne duba ga cewa mu jinin annabi ne to lalle kai sharifi ne in ma da gaskiya tabbata kai sharifin ne sharifan takkata kadai ba za ta wadatar da kai ba gobe kiyama matukar baka bauta ma Allah eh mana jininka da annabi kusancinka da shi ta fuskar dangantaka shi kadai ba zai amfani ka sai in ka bauta ma Allah ina fatan mun gani kenan kaga annabi yana so ya kafa al'umma shine akan mi ɗayan ta Allah da bauta mishi shi kadai kuma babu tsira babu rabauta a gobe kiyama sai wanda ya ɗayanta Allah shi kaɗai wurin bauta kar ka dubi cewa ni dangin ka ne ga Fatima annabi na santa yana kaunata ya nuna ma Fatima kamar wata gaba ce a cikin jikin shi ma tare da aka yi ce la'uku ne anki min Allah shay'a ba zan iya fa'idantar da ke da komai ba a wurin Allah ba zan iya wadatar da ke mu a wurin Allah da komai ba matukar biki mai ba biki bauta ma Allah madaukakin sarki kaga wanda ake yaudara da sunan cewa sarki wasu waliye ko wasu sharfai idan suka musu hidima za su shiga aljanna idan suka musu kaza za su shiga aljanna ko wani waliyin da zai fito ya ce duk wanda ya ganni kuma yana suna dan aljanna ne zai tabbata karar gare ka cewa ƙarya ce ce imana ƙarya ce yake mana ba abin da zai kubutar da kai gobe kiyama ka tsira ka shiga aljanna sai da'a tauhidi da biyayya ga Allah madaukakin sarki da bauta masa da biyayya ga manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga zai bayyana maka ƙarya abin da ake maimaita kullun cikin gidan radiyon nan da ya shahara da yada yan bid'a wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannati al khuldi ko fi jannati al khuldi bila buttai duk wanda yake so na wannan magana inyas ke fadanta ba ibrahim inyas da kuka shi ana yada yau wa man yuhibbuni yace duk wanda yake so na ni inyas wa man yarani ko wanda ya ganni da idan sa fi jannatil khuldi bila buhtan zai shiga aljannata al khuld yace kuma wannan zancen da yake ba ƙarya bace menene sababi saboda sun ba Allah menene sababi saboda sun yi tauhidi menene sababi sai ce sababin li annani khalifatu tijani za su shiga aljanna ne idan suka ganni ko suka so ni dan kasantuwa ta cewa ni khalifat tijani ne to kaga in ba wawaye ba babu wanda za su bi wannan zancen wai kasancewa shi khalifat tijani shi kuma tijani khalifa ne na annabi ga annabi na ce ma fatima salini min mali ma shi itila uguni an ci min Allah shay'a ga wani na cewa duk wanda ya ganni ko ya so na zai shiga aljanna gobe kiyama annabi na cewa bazan wadatar da Fatima ba wani na cewa zai shiga in ka ganni zaka shiga aljanna ga yana nuna menene ƙarya ce suke kuma yaudarar al'umma suke wallahi cutar su kawai suke suna kwasa kuɗinsu suna yaudarar su suna raba musu cikin aljanna a nan gidan duniya haka yake cewa a cikin littafin shi a diwaninsa da wayun state rubutunsa ya ce duk wanda ya ga rubutunsa ɗan aljanna ne ya ce fa'in na kutufi fil'alami na sa'adatun falam ya shika yawon marra'ani wa haɗiya ya ce rubuce-rubuce na game da halittu gaba ɗaya sa'adatun rabauta ne falam ya shika yauman da ɗai ba wanda zai taɓi marra'ani wanda ya ganni wa khattiya ko ya ga abin da na rubuta duk wanda ya ganni ko ya ga abin da na rubuta ba zai taɓa taɓewa ba gobe kiyam zai shiga aljanna kenan wannan shishigi ne da yi ma Allah ƙarya aljanna ta ka ce aljanna ta wace ce ta Allah ce ko ceto da za a yi gobe kiyama ga abubuwan da Allah ya nuna cewa za su yi ceto ko ga waɗanda Allah ya nuna cewa gobe za su cece mutane kaga ceto ba zai kasancewa ba sai in Allah ya yarda a yi ceto ga wanda zai yi ceta sannan wanda za a ceta sai Allah wai wanda zai ceto sai Allah ya bashi izini yi ceto wanda za a ceton sai Allah ya yarda a cece shi shi ne kam in annaba zai ceto ba zai ceto ba sai in Allah ya ce yi ceto kuma wanda annaba zai ceta ba wanda kowa ba kowa bane ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi Allah ko ba zai taba yarda a cece mushrike ba gobe kiyama falan tanfa'uhum shafa'atu shafi'in mushrikai ceton mai ceto ba zai amfane su wala yashfa'una illa liman irtada ba wanda za su ceta sai wanda Allah ya yarda a cece shi man zallabi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne zai yi ceto gobe kiyama ba tare da izinin Allah babu duk wanda zai yi ceto gobe kiyama zai yi ceto ne bayan Allah ya ce yi sannan ba zai cece ba sai wanda Allah ya ce a ceta ya yarda da shi Allah ko ba zai yarda da kowa ba sai wanda ya imani da shi to yaushe za ka yarda da wani cewa zai cece ka gobe kiyama sai baka san me kake yi ba baka san ubangijinka kuma Allah ya ga maganganun da shehunan da rika suke gai yana nuna sun raina Allah madaukakin sarki ba su san waye Allah ba su san waye Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine zababbe daga cikin halittun Allah fiyayye wanda babu kamar sa kuma ba za ta taɓa yin kamar sa ba daga cikin halittun Allah babu to ya ce ba zan iya wadatar da ku komai ba gobe gaban Allah wani zai zuce maka zai kai karshen gobe kiyama wane ne shi wane ne zai yi abin da annabi bai ba gobe kiyama babu shi wallahi ko ya faɗa ƙarya yake in kuma ya yarda yayi wanda ya gaya ma suka yarda cewa shi yayi to sun yarda shi ya yarda yayi annabi eh yayi annabi abinda annaba zai ba kai kai ka buga gaba cewa kai wanda ya ganka kawai dan aljanna ne me yasa saboda ni khalifat tijani ne ya akai abdul muttalib ko abu talib ya shiga gidan wuta me yasa shi gidan wuta bai ga annabi bane ba bal ma ya ba annabi kariya a garin maka sai da ya mutu ne aka fara cutar da manzan Allah iman lokacin annabi na makka kafirai suna saunar taba shi saboda dan uwan shi yana da jini mai girma a garin makka ta yadda in ka taba shi ko ba dan musulunci ba za a ba shi kariya dan jini kuma sun san wane ne dan uwan shi Abu Talib bai bari a taba manzan Allah in ka ce ka bigi manzan Allah zai ji kifar da kai baka isa ka taɓa manzan Allah hamza tun kafin ya shiga musulunci kafin ya shiga musulunci ya ji labarin an ce abu jahal ya muna nama annabi ya gaya masa kalmomi masu zafi balma ya zage su yana zuwa gida aka tare shi aka ce fa ga abin da aka gaya ma dan uwanka bai musulunta wannan lokacin yace hakan ya faru aka ce mai eh waye haka aka ce mai abu jahal ya je iske shi a fada su ya mare shi ya ce za ka bugun shi bayan ina kan addini shi wanda lokacin bai musulunta me yasa ya haka jini dangin shi ne zai iya ba shi kariya ba wai dan addini shi ba duk da ba su san addini shi ba su imani da shi amma dan jini za su ba shi kariya annabi yana da masu ba shi kariya garin makka abu talib bai bari a taba shi ya gaya mashi je ka yi da'awar ka je ka faɗi abin da ka ga dama garin maka ba wanda zai hana ka ni da bin imani da ka amma ban yarda a taɓa ka ƙarshe ya mutu bai imani ba kai annabi sai da ya je wurin shi ba lokacin yana ɗaukar rai ya ce ya am ya kai amina qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah faɗi la ilaha illallah kalma ce wadda zan yi tsaye gaban Allah gobe in yi shaida a kanka annabi ya yi da shi kafarai su ce yanzu kai za ka bar addinin iyayenka da kakanninka annabi ya maimaita mishi ƙarshe bai faɗi la ilaha illallah ya mutu akan millat abdul muttalib haka ya mutu akan kafir ya mutu aiwa akan haka ya mutu adam annabi ya dinga nema masa gafa ya dinga nema masa Allah ya gafarce shi sai da Allah ya taka ma annabi birki ya ce mishi kar ya nema masa gafa ya ga annabi yana son annabi so na jini kuma ya ba shi kariya amma da bai yi imani da annabi ba ƙarshe ina ne makomashi wuta gobe kiyama wata ra'a ka wuce gaba annabi aka ce shin baka amfani dan uwanka da komai ba ana nihin abu, abu talib ba wani amfani da ka masa ya kasance na baka kariya a garin makka ga shi ya mutu kafiri me ka masa na amfani sai ce na amfane sa na roki Allah ya sassauta masa azaba da yana can kasan kasan wuta aka maido shi gaba wuta ana azabtar da shi ta hanyar kafafuwansa kwakwalwarsa na tafarfasa a cikin wuta da yana fiddarkil asfar annabi ya nemi ceto aka mai dushi sama-sama wuta gaba wuta amma kuma zai fita cikin wuta zai dawwama a cikinta sakamakon mi kafirce ma Allah da manzon shi kuma yau wani ya zuce maka in ka ganni zaka shiga aljanna wanga ya taimaki annabi shiga aljanna ba azo akwai yaudara da raina hankalin mutane fastakhaffa qaumahuni fa'ta'uhu Allah ke shi ne kana da haka kenan babu wani wanda zai cece ka gobe kiyama sai imaninka da tauhidinka in ka kuskura kashe ma Allah kana mai shirka da kafirci duk wani wanda ke ceto ba zai amfani ka gobe kiyama ina fatan mun gani mala ce fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayatai fassara ayoyi guda biyu da suka gabata inda mun ji su kuma mun ji bayanansu الثانية مسألة تبيو قصة أحد لابار أبن دي فارو أياك أحد نجيم من زال الله صلى الله عليه وسلم da aka yi rauni aka da kuma kare mishi haƙori da aka yi kuma da abinda annabi ya faɗa sannan kuma Allah ya sabkar da aya a sanadiyar abinda annabi ya faɗa الثالثة مسألة أكو قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة كنورا da kunutan da shugaban manzanni ya yi waye shugaban manzanni annabi muhammad kuma bayansa sadatul auliya jagororin waliyai su ne wa sahabban shi annabi shi ke sallah sallah asuba ko kuma yayi kunuti yana mai addu'a wanda ke bayan shi sahabbai suna cewa mi amin kaga shugaban manzanni bayan shi jagororin waliyai duk wani waliyi a cikin al'umma annabi banda annabawa da manzanni bai yi kamar sahabban annabi ba eh mana jagoran waliyai gaba daya shine abubakar siddiq sannan ka biyo su umar Uthman da ali da makamantansu annabi na addu'a cikin sallah yana kunuti suna cewa amin a bayansa yu'amminun suna cewa amin fi salati a cikin sallah kenan kaga annabi da kansa kasancewa shi jagora shugaban manzanni bukatar saurin Allah yake kai sahabbai gaba daya bukatunsu wurin wasu ke kai su wurin Allah ga abin da ya faru da su a yakin Uhud an ji ma annabi ciwo an kashe da dama daga cikin sahabban shi bal wasu ma bayan an kashe su sai da aka kacancana ga wasu irin a cire wasu gabobi a cire haushin ido ko a cire kunne ko a cire hanci makamancin haka bai ji daɗin haka shi yasa ya dinga munanan addu'o'i a kansu amma ƙarshe ga waye koma ga Allah madaukakin sarki dan shi zai yayi musu shi zai iya kawo musu abin da ya same su na bala'i a wannan rana ta Uhud shine jarabawa da Allah ya musu kenan ina fata mun gani ko a ce gashi shugaban manzanni da kuma jagororin waliyai ga annabi na addu'a kasance shugaban manzanni ga sahabban shi jagororin waliyai suna cewa amin karshe Allah bai karɓi addu'a ba sai kasance waɗannan da ake tsine ma sun koma musulmi sun yi imani sun kasance tare da shi a cikin sahabban shi ina fata mun gani الرابعة مسألة تهد أن المدعو عليهم كفار tare da cewa fa wanda ake musu addu'a a wannan lokacin su kafare annabi kafirai ne ke ma'addu'a wanda lokacin sun yi mi sun kafirci akan kafirci suke annabi ke musu addu'a yana la'antar su duk da haka Allah ya ce laysa laka min al'amri shay al'amari ba ba ko ɗaya daga cikin hannunka al'amarin halittu babu ko ɗaya daga gare ka ba ka mallaka komai al'amari gaba ɗaya na kuma wani ga Allah madaukakin sarki الخامسة مسألة تبير أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار wannan kafaran fa sun aikata wasu abubuwan da galibin kafarai ba su aikata su min hana daga cikin munanan aikan da waɗannan kafaran suka yi shajjuhum nabiyahum ko shajjuhum nabiyahum yadda suka annabinsu illa suka ji masa ciwo bimana ce illa suka fasa masa kai wa hirsuhum ala qatlihi da yadda suka yi ƙoƙarin kashe manzan Allah min hana daga cikin aika-aikan da suka aikata mai muni wanda kafarai galibin kafarai ba su aikata ba a tamfilu bil katila yadda suka dinga ya gwangwana wanda suka kashe rana uku daga cikin musulmi suka dinga kacanta na gawarsu abu ne mai muni da bai dace ko kafiri bai kamata ba kacanta na gawar shi bale musulmi hamza ibn abdul muttalib a wannan ranar ta uku da aka kashe shi suka fasa cikin shi suka ɗibo ta gaba ta cikin jikin shi aka yi gungwana gawar shi da shi da sauran musulmi don a bakanta ma annabi rai yana na da cin muna abin da su aikata a tamfilu bil qatla ma'a annahum banu ammihim tare da cewa waɗanda suka mu aika aikan nan fa suka karkashe suka cikin kwana gawar su ƴan uwan uwansu ne na jini me ya raba su kawai imani su wanda sun yi imani da annabi su kuma sun ƙi su imani da shi to ka diba irin yadda baƙin ciki da damuwa da ƙyashi ke cikin zukatan kafare ta ɓangaren masu imani a sanadiyar kawai sun yi imani to a yau yaushe kake tunanin wani kafirin zai tausaya maka yaushe kake tunanin wani kafirin zai zuye ma ƙasan musulmi abinda zai amfani musulmi da musulunci ba gaskiya ba ne ko da an zo da shi a rufe haka to kama akuya ce da fatar mi da fatar kura Allah ke shi bi kai kaga duk da wannan kafaran ne kasancewa su kuma sun yi wanga aika-aikan maimunin da kafarai galibin da su gaba da basu irin abin da suka yi ba amma da annabi ya tsine musu sai Allah ce laisa laka min al'amri shay'a Allah ya ga dama ya azabtar da su kuma ya ga dama ya karɓi tubansu karshe sai ya karɓi tubansu kan musulunta. As-sadisa mas'ala ta shidda anzalallahu alaihi fi dhalika laysa laka min al-amri shay. Mas'ala ta shidda sai Allah ya sabkar masa fi zalika dangane da wannan abin da ya faru laysa laka min al-amri shay. As-sabi'a mas'ala ta bakwai qawluhu أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ko ya karɓi tubansu ko ya azabtar da su saboda su azzalimai ne fataba alaihim fa'amanu sai Allah ya karɓi tubansu sai suka yi imani الثامنة مسألة تتقص القنوت في النوازل alkunutu fin nawazi halaccin yin kunuti fin nawazi yayin da musulmi suka samu kansu cikin kunci da damuwa na abokanan adawa ina fata mun gani kafare sun tirsasa musu sun hana su shakat ko sun kama wani bangare na cikinsu ko sun samu kasarsu takunkumi ta kowane bangare sun hana su walwala su shakata sun aje musu wasu tsari wanda ba su tahiya da ƙidarsu ba su tahiya da musuluncinsu ba su tahiya da al'adunsu kuma sun tarsasa su a kan su bi in ba su bi bi in ba su ba za su musu kaza ko sun kuntata musu duk abin da ke kama da haka to ya halatta a yi kunut game da abin da ya shafi irin wannan al'amur kunut shine yin addu'a kuma kunutin nan ana shi a cikin kowane salloli ne ba wai sai sallar asuba ba kawai ina fata mun gani ana yin shi ne a sallah ko ta asuba ko a zahar ko la'asar ko magariba ko lishai a raka a ƙarshe bayan liman ya ce sami allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sannan ya daga hannun shi roki allah ya kawar da wannan kuncin da ake ciki ko yayi mummuna addu'a kan kafirai sanadiyar wannan kuntatawa da suke musulmi التاسعة مسألة تترى تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم أنبتا وند أكيم الدعاء ميموني أغريس أصلى تهنيا أنبتا سونا ينسو da sunayen iyayensu ina fata mun gani ambatan sunayensu da sunayen iyayensu yadda ake musu mummuna addu'a a cikin kunuti العاشرة مسألة تقوم لعن معين في القنوت tsine mala ayyanan nan mutum cikin kunuti a ambaciwa na tsine masa a ambaciwa na tsine masa a ambaciwa na tsine masa alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya qissatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin min ji qissa annabi da takaitaccen tarihin shi tsira da mace Allah sabbata a gare shi yayin da aka sarki mishi wannan aya wa anzir ashiratakan aqrabin gargadi jakunnan danginka makusata mun ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai tsaye tare dangin shi ya kire su da babban murya yana ambata musu cewa ba zai iya amfanar da su komai ba a gaban Allah don haka su tsamar da kansu ta hanyar imani da Allah ta hanyar bauta ma Allah shi kadai الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يد من زعل صلى الله عليه وسلم يقوك أرنكسكي أتشون الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون إلى الجنون تهني الداجي وادي ورنيادا مسونا الأمر هر أكا دنغن تاش أسندية هكا زوء هوكا وكذلك لو فعله مسلم الآن musulmin al'an haka lamarin yake da ce wani musulmi zai aikata hakan a wannan lokacin ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira su ya bayyana musu haƙiƙanin abin da yake gaskiya ne ku bauta ma Allah ba zan iya amfanar da ku gobe da koyi ba gobe kiyama ya gaya musu ya kira su da sunayen su har Fatima yarsa yace tambaye ni daga dukiyata amma ba zan iya fa'idan ba zan iya amfani ki da koyi ba gobe kiyama wasu daga cikinsu sai suka danganta annabi ga hauka tare don mi zai kiransu haka bi ma'ana ya suka ganin cewa abin da yake ma hauka ce to haka duk yau wanda zai tsaye ga yi gaskiya ya bayyana ma al'umma haƙiƙanin al'amari to zai zama to abin ciccira cikin al'umma ina fatan mun gani eh ka gaya mutane gaskiya bayyana musu abin da yake daidai karka tara mutane don ka gaya musu abin da zuciya suke so su shi daɗi don su taru su yawaita a gabanka kayo da yare su kayo da rikanka faɗa musu gaskiya su yi aiki da ita su shi daɗi ko kas su shi daɗi kai ko tahiya za su yi su barka gaya musu gaskiya kai dai lokacin da za ka gai kai amfani da kyakkyawan usulubi da hikima wurin isar da saƙon gaya musu daidai ina fatan mun gane ya musu daidai kuma karka damu da zargin mai zargi an zargi fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zargin da aka masa bai sa ya bar abin da yake yi ba bai sa ya daina abin da yake yi yawa karka zo kana sakaki kana mujamala in bid'a na yabanka kana da saukin hali a dan bid'a ba zai taba suka ba matuka kana bayyana gaskiya in ka ga yana son ka to akwai abin da kake wanda yake birge shi kuma wannan abin watakila ba daidai bane ba الثالثة عشر عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا مسألة تقوم شأك فدر من زعل صلى الله عليه وسلم ديي gama fi nesa daga cikin dangin shi na jini da mafi kusa daga cikin dangin shi na jini ya ce musu la'ukuni an kamin Allah shaya ba zan iya wadatar da kai da komai ba daga Allah maɗaukakin sarki حتى قال هرما النبي يجي يا فاطمة بنت محمد يا كي فاطمة ار النبي محمد la uhuni anki min Allah shay'a ba zan iya wadatar da ke da komai ba wurin Allah madaukakin sarki fa idza sarraha idan annabi ya bayyana hakan karara wa huwa sayyidul mursalin kasancewa shine jagoran manzanni shugaban su gaba daya bi annahu la yughni shay'an an sayyidati nisa'il alamin cewa lalle shi ba zai iya wadatar da shugaban matan duniya gaba ɗaya ba ko shugaban matan ko shugaban shugaban halittu gaba ɗaya ta cina na fatima wa amana al-insanu annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa al-haq kuma mutum ya yi imani cewa annabi fa zai faɗa abin da yake ba shine sai sai abin da yake gaskiya thumma nazara fima waqa'a fi qulubi khawas an-nas al-yawm sannan mutum sai ya dibi abin da ke faruwa a cikin zukatan wasu keɓantattun mutane a yau ta bayyana lahu tauhid wa gurbatutti to tabbat tauhidi zai bayyana gare shi karara da kuma bakuncin addini nafsin abin da ke faruwa yau shine ibn abdul wahhab yake gai irin abin da ke faruwa zamanin shi yace na annabi ya gaya ma na kusa da na nesa cewa ba zai iya wadatar da su da komai ba a wurin Allah kai balma ya gaya ma fatima haka tare da cewa shi annabi fa shine shugaban manzanni ya gaya ma fatima yarsa ba zan iya wadatar da ke da komai ba kuma kowa daga cikin musulmi ya yi imani annabi zai faɗi magana ba sai gaskiya to ya za a samu wasu tsirarun mutane yau keɓantattu da sunan waliyai da sunan shehunai da za su iya ma mutane garantin shiga aljanna gobe wanda kuma yau idan ka ce ƙarya ce ka suke sai a ce ka soki waliyai ka zagi shegunai ka raina waliyai maso ka raina jikan annabi haka ake faɗa fa wannan zai nuna maka mai bakuncin addini akwai gurba har yau ta addini wallahi kana gani haka za a ce kai makiyin waliyai ne ka zagi da muka yi irin wannan gwagwarmaya shekarun baya duk ƙaran da suka kai mu akan mun taɓa waliyai ne mun taba wali mun taba shehunne in ana taba su za a samu matsala a rayuwa haka suke fada an taba shehunne kaga hakika ta juya abin zargi ya zanyo shi ake ba kariya kasan shi ake ba kariya to kai annabi ya ce ma yarsa haka kuma ya gama al'umma haka duba ga cewa shi annabi ne jagora shugaban manzanni kai ji ka sai ka samu abin da annabi bai samu ba kaga ba zai taɓe yawa ba zai taɓa kasancewa ba zai taɓe yawa dole a bayyana ma al'umma irin yaudarar da suke musu irin ƙarerayen da suke musu annabi bai lamunce ma wani aljanna ba kai zai lamunce maka ita ba zai taɓe yawa ba zai taɓa yi ba ba zai taɓa kasancewa ba ko sun faɗa ƙarya ce suke suna muka shagaya mu irin garanti da lamunci na shak ahmad tijani da yake ma mabiyansa duk wanda ya ganni ranar litinin da ranar juma'a ɗan aljanna ne ko da ku bai huje ya haka zai kasance duk wanda ya ciyar da ni abinci ɗan aljanna ne wanda ya taimaka mini ɗan aljanna ne kuma ya ce da shikin da iyayensa da kakansa har na sha biyu ta ɓangaren babansa da kakarsa har ta sha biyu ta ɓangaren mahaifiyarsa dukansu gaba ɗaya 'yan aljanna ne in ji annabi to don mai annabi zai ƙima fatima lamancin haka kai zo yi maka haka da kai da kakanninka gaba daya wannan ko shakka babu ƙarya ce kuma ba wanda za a gaya mu haka ya yarda sai ɗan tagoron jahili wanda bai san me yake yi ba imana kawai wai dan sun so shi dan sun girmama shi dan sun ba shi abinci dan sun taimaka masa haka kawai 'yan aljanna ba wai batun fa imani ake ba batun soyayya ce kan tsantsa yau da za ka so annabi ba kai imani da shi ba san ka ba zai amfane ka gobe kiyama ko ko zai amfane ka ba zai amfane ka a gani haka Allah ya shi mai kare an masa ce yar uwan mahaifi ce kanuwa uba ko ya uba ake ce muhamma an gane ko namiji ne a ce mishi amma dan uwan babanka sawon kanin shi ko wanshi yar uwan babanka sawon kanwa shi ko yashi ita ce yake ce muhamma yar uwan uba ke to kaga wannan yana nuna an yaudare su an cuce su an zalunce su kuma an bayyana musu ba su da wani uzuri gaban Allah wallahi an gaya musu gaskiya an bayyana musu gaskiya tun da abin baya faduwa har yau gashi abin yana faduwa da ka isa kai magana a kansu wallahi baka isa in kai ba za ka samu matsala sai gashi yau Allah ya bude kafafan yada labarai ka shiga ka faɗa abin da kaga dama dangane da su a yada duk duniya ta ci akan sharrin da suke da yaudara da fitintunu da suke ma al'umma ta yi musu ƙarya da lamunce musu gina aljanna kaga wanda ya lamunce maka aljanna shi yana nuna dan ina ne dan aljanna yaushe za ka zance ka za ka shiga aljanna kuma ni mai shiga wanda zai ce wani zai shiga yana nuna shi dan mine ne dan aljanna ne da haka kenan shi ya makan salamanin cewa shi dan mine ne dan aljanna ne kuma yawo musu wanda da hakan ƙarya ne Allah kare mana imaninmu ya kare mana aqidunmu ya tabbatar da mu da akan ingantatta aqida ya kashe mu akan haka ta mu cikin tawagar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu kalkashin tuta annabi ya samu kalkashin wanda annabi zai ce ta gobe kiyama assalamu alaikum